والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر وإدوة محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na nawa da rubutun bayanan ko na'am darasi na ce da uku za mu tashi da hudu darasi na talatin da biyu za mu tashi da uku za mu tashi hadisi na ɗari daidai ko na'am a cikin wannan littafi da albarka na Abdulgani ibn Abdulwahi al-Jummai al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala umma tul-akam inda muke cikin babul qira'ati fi salat babin da zai magana akan ko yake magana akan karatu yaya annabi yake karatun sa a sallah za mu tashi kan hadisin Jubair ibn Mut'im hadisi na 100 daidai an Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala an an karbo daga Jubair ibn Mut'im akwai Jubair daban Jubair ibn al-Awwam akwai kuma Jubair da Jin wannan Jubair ibn Mut'im bin Adi dan ammu annabi alaihi salatu wasallam mahaifinsa shi ne wannan wanda mutu'in bin abi wanda mutum ne mai alheri mai kyauta amma kuma bai musulunta ba wanda za ku ga lokacin da aka kama fursunonin yaki a badar annabi ya ce da mutu'in ibn abi yana da rai ya nemi alfarma in kyale wayannan da na su ce saboda karamcin sa saboda karimi ne kawai da gaske yana da alaka da dangantaka da annabi alaihi salatu wassalam to shi ne jubairu shi kuma ya ke cewa abu muhammad jubairu bin madiyan bin abi bin nawfal al-qurashi karimi ne shi ba kwarai da gaske to amma yana cikin manyan quraishawa sai dai bai musulunta da wuri ba har sai da aka kama shi a wato fatahu makka yana cikin waɗanda shi a tsulaka wanda annabi ya ce izhabu fa antum tsulaka ku tafi duk na ce kuna kyale yana cikin wayannan mutanen da aka kama dan shi an daure shi ma a gefen harami sai annabi ya zo sallah shine kamar yadda ya kawo hadisi da ya zo sallar magariba sai ya karanta sai ya karanta suratul sur wa surai wa kitabin maksur yana tabiyawa yana zuwa didi a am khuliqu min ghairi shay'in أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون في اعتقاد قلبي أن يطير annabi na karatu a sallar maghrib da yi wannan gurin a daure yake bai musulunta ba yaji Allah ya ji annabi na jiya cewa an kuliko min gairi shay'in shin an halitta su ne wato min gairi shay'in ba tare da wata manufa ba amhumul khaliqun ko ko su suka halitta am khalaqu samawati wal arda ko ta su suka halitta sammai da ƙasa wannan ana kalubalantar su akan rububiyya dan la yumkinu bari wannan magana ba su suka halitta ba kawai ba ba ta kankance da cewa Allah zai tashi an kiyama ba sai ce amma inda mu khazainu rabbika ko ko kaskocin ubangiji a hannun su yake amrul musayiruna ko su ne suka mamaye komai yace dai ji wannan wallahi zuciyarka ta kusa ta tashi saboda yadda ayoyin suka dace shine malamai suke cewa lallai abin da ake bukata kenan kaga Dubairu bin Mu'in bai musulunta ba amma aya tana iya bugun zuciyarsa ina ga musulmi ba irin su wani bin Mujira ba da aka ce janyo ayoyin ba sai suka yi hada illa qaulul bashar da usuli sai Allah ya ce da usuli ne saka sai gama janyo ayoyin sun ce wannan ayoyin ne irin na mutane kawai to amma ga jiji wanda da yake yana tabo sai Allah madaukakin sarki ya sa wato nan ayoyin suka bugeji dalilin su ya musulunta aka malamai suke faɗa sannan an ce lokacin da aka yi ganima ganimar da aka samu ta hawaji annabi alaihi salatu wasalam ya ba shi tumakai sanda guda ko kuma dabbobi sanda ɗaya guda ɗari kenan an ba shi saboda yana ce al-mu'allafatu qulubuhum fi jubair bin maryam yana da yaya guda biyu waɗanda duk malamai ne akwai Muhammad akwai Nafi'a shi Nafi'un ba ƙwararre ne a cikin tabi'ai a ma wato a malaman Madina shi Nafi'u malami ne da ya kware a cikin shi kuma Muhammad a bangaren hadisi ƴaƴan Jubairu ibn Maryam radiyallahu ta'ala anhu ya rasu a shekara ta 57 ko 59 kamar yadda malaman tarihi suka yi sabani to shi ne yake kala kamitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na ji annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya qara'u fil maghribi yana karatu a sallar magriba yato da suratul tur to kaga in ka kalli suratul tur da ake ta magana akan cewa a musamman a malikiya surorin da ake so a biya a sallar maghribi za a ga irin sabutun da bai fiske karin mufassal ba al-mufassal ya fara ne daga wata sura duk da akwai akwan da yawa amma da dai inganci shine ya fara da suratul hujurat ko suratul qaf kafin ya fi kwari domin an kawo daga hadisi ibnu kuzaima da yake nuna cewa su bai suna wato kasa qur'ani ne gaba ɗaya da zuwa juz'i bakwai ya tabbata hadisi ina juz'i bakwai juz'i na farko shine daga suratul fatiha zuwa um suratul nisa surori uku banda suratul fatiha bakara ali imran nisa'i ranar farko aka shiryawa domin suna sauka ne a kwana bakwai sannan rana ta biyu sai su fara karatu daga suratul ma'ida zuwa wato suratul suratul yunus rana ta uku sai a fara daga yunus zuwa kuma suratul Isra. Eh, suratul Isra. Rana ta hudu ya fara daga suratul Isra zuwa Shu'ara. Rana ta biyar daga suratul Shu'ara zuwa Wasafati. Rana ta shida kuma daga Wasafati zuwa Qaf. Rana ta bakwai daga Qaf zuwa nan. Eh, su magabata haka suke biyawa. shi ne suke kasa shi juzu'i bakwai waɗannan su ne juzu'i kuma haka ya kamata mahaddacin alkur'ani ya ɗauki wannan salan na su ya rika biyawa to saboda haka wannan ita kuma mufassal din sai suka kasa ta gida uku ita mufassal din sai akwai iyalul mufassal akwai ausadul mufassal akwai kuma kisarul mufassal to shi ne a malikiya an kawo sai a ce ana so wanda zai sallar magariba ya karanta da kitabul mufassal daga suratul duha zuwa na suratul to kaza u idan za ka sallar maghrib amma shi imamu Ahmad da ba wannan magana gashi nan ya arewa ma annabi alaihi salatu wasallam ya karanta suratul arab a sallar maghrib ya raba ta biyu suratul arab shine wanda muka ce malam rukabi yana gwadawa idan zai yi wa mutane sallar zai ja suratul arab a magriba yau zai faɗa ya ce jama'a gobe arab zan yi kaga wanda ya shirya wa ita ya zo wanda bai shirya zai canza masallaci duka malayan su ce wanda yana nuna tawaf cewa eh ya halatta cewa a dogon tura wani lokacin ya halatta amma limami zai rika mura'ati na bibiyar da kallon yanayin kwastomarsa shi ne mamu musamman ta ce idan masallaci ya zama masallaci ne mobile masallaci a kan hanya yake wani ma ya zo sallah a lokacin ba za a ƙara ganin sa ba wata kila har ya mutu ba zai kuma ba to akwai mutane daban-daban da za su iya zuwa sai an rika mura'ati na yaya yanayin mutane ko kuma an yi wani aiki duk an gaji nan sai a ce duk yau an yi aikin masallaci duk da masu sallah a masallaci haka kowa ya gaji za a ce an duba yanayin me za a biya musu da abin da ya kama da wannan wannan shi ne abin da za mu koya karkashin hadisin abubuwa ne kamar haka na farko yana nuni a kan cewa ita sallar magrib kamar yadda muka ji bayyana surori a karatun sallar raka a farko da ta biyu ake wannan shi ne mun fahimta haka a karatun annabi alaihi salatu wassalam sannan abu na biyu ya halatta a kira sura da wani bangare daga cikin wata ayoyi da suka faɗo a surar domin kaga an ce surar ta turi mafi yawanci surorin alkur'ani ya za ga aka ce zuwa sunayen shi yana cikin su sannan abu na uku ya halatta a ja dogon sura kamar yadda na faɗa a sallar magrib ba laifi ba ne in an ja dogon sura amma ana duba yanayi wannan su ne abubuwan da za mu iya koya a takaice dangane da wannan hadisin an ilbara bin azib radiyallahu ta'ala anhuma an karbo daga barawu dan azib Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana fi safari lalle a dauki ya da Allah ya tabbata garin shi ya kasance a yanayin tafiya fa sallal isha al-akhira sai sallati isha'i ta ƙarfi domin suna jiran maghrib ma al-isha yawa ni za ka ji sai cewa al-maghrib wal isha al-isha aini sallar maghrib da isha kenan yawa to sai ce sallar isha ta ƙarfi don ka gane isha ta ƙarfi ake sallar isha da muke kira ita ake magana a kai fa qara'a tu idan raka'atayn bikin eh da cikin rakawoyin sai karanta surar tikkini wanda ke fama ta yi ahadan ahsana sautan Barawo bin Azib yace ban taba jin wani wanda yake da kyawun sauti au qira'atan ko kyawun qira'a ba yin hudiya da Annabi alaihi salatu wasalam idan Annabi ya zo sallar bayyane daga murya yi ba a san limami ya rika koye muryar sa kasa sai dai idan ka akwai an kowa wanda ya take jiyar da mutane to kun kada satin da ya wuce cewa idan wajen karatun hadisin ubadatu bin sani sai idan limami ya zo karatu ana so wato ana so ba mu su saurare shi ji abin da yake idan ba a ji kuma ba mu lalle ya karanta yayi karatun kalla in dai ba ka ji ko karatun bayyana ne to kai ne kake ka rika yin karatun kalla har sai yayi ruku ne bi koyi kake da na gaban ka to saboda haka wannan shi ne a nake ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul suratul tin wa tin wa zaitun a sallar isha'i bai taba jin wanda ya ba annabi da ya murya da iya karatu ba wannan hadisin duk da ya ce mana a lokacin tafiya shi ma ka ga ya ba mu kallo da dukkan abubuwan da ake so mu karanta yayin da mutum yake matafi na farko shi ma ya gaya ma halaccin karanta isarul mufassal ani a sallar isha'i surori da jeru sannan abu da biyu hadisin ya yi nuni dangane da yadda annabi yake takaita karatu idan za su idan zai wa mutane sallah a halin tafiya don wasu za su wani kuskuren da yake yi shine ya samu kansa halin tafiya sai ga yana tana kulkuli sannan ya zo zai ga mutane sallah duk matafiya ne zai dogo tura wannan yana ɗaya daga cikin adamu da suke nan da jan sallah a lokacin tafiya idan da ana so kai dogon sallah ko ana so kai dogon sallah ai da sai abin ba sallolin ka su zama hudu a kirge ba to ake ji mata bi don wa annabi ya ce asabaru fi atin min al azab ita ce ta take ne na azaba to ake koma komai ai ba bonanza kai raka biyu amma da ne raka hudu za a baka amma wani zai ga saboda karambani sai ya dogon sura shi ne Abdullahi da Umar ya ga wani ya irin wannan ya ce to ai ba raka cika sallah da mutum ya zo raka a biyu da doguwa wani fita ta sauƙin da ake nema ma baka yi ba kanka ba saboda haka baka biyu ana buƙatar ya takaita sallarsa Isa ko masallaci ka kai idan ka je mata biyu idan ya je masallacin yan gari ya shiga tarko ba dan kan biyu sai ya yi hudu in dai biyu sallah idan baya so ya gaji zai sallarsa gida shikenan za mu zo wani babi da zai fito da abu sai sallarka a gida ko kuma ka je gurin a baka limanci in kai biyu kai sallama su dora saboda za a so kai ka sha wahala mata biyu domin ko a jirgin sama ka tafi guri akwai yanki na azaba yana ci kurgicin da na cikin jirgi yake ciki ai na mota ba ba ma yake domin ka bar takarda yake ko da wani abu ya faru shi na mota ba zai iya escaping ba na jirgi ba fiye da na jirgi in ba zai aula saboda haka wannan wanda zai iya cewa ya minti kaza arba'in da biyar an je Lagos ai burgitin da yake ciki ake kallo ba wai saurin ba da an ce ma jirgi an je yana ka ji daya misali ba wani da za a sauka wanda ya yi bayan gida a wando suna gaya ma a wannan burgitin da yake yau ba za a iya sauka ba sai dai a dawo ko kuma a ce yawo a sama wannan burgiti ne to shi ne yake cewa akwai wannan na biyu shi ma a sallar isha'i ana so a bayyana abin da ya zama ne yake fito da wannan saboda kun ga akwai wanda suke cewa a in ba liman kake riba in dai ba limani bane kai ba dole ne ka bayyana ba ko a sallar isha'in ka zo gaba ɗaya ka koyi sai masu faɗa wannan magrib da isha'i kace da ma ai bayyana wa dukkan sanar da mutane ne a karatun da kake yi sai ga ma gashi annabi alaihi salatu wasalam yana bayyanawa a rakawoyi guda biyun farko sannan ya halatta a kirawo sallar isha'i sallar isha'i ta ƙarfi sannan ana son limami ya zama mai kyakkyawan sauki murya ba a gurin waka ake gyara murya ba a gurin karatun alkur'ani ake gyara nana aisha ta ga zazan yana waka murya ce ne ita ce na ma qur'ani take biyawa haka sai dai na waka gaba ɗaya kawai sai koma qur'ani haka in ka kalli zabiyoyi da su ta maƙa murya suna waƙoƙin siyasa ko na wani abu kake na ma Qur'ani ke biya in dai kana da murya wani ma yana da salon da zai tattan gare su muryar tsaron su da zai shirye mai man kyawu to kaka kamata ya yi amfani da ita wajen mai zai yi min Qur'ana bi aswatiku ku kawata alqur'ani da muryoyin hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha an karbo daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية lallai annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya aika wani mutum ya yi jagoranci akan wata tawaga ita ce sariya mun faɗa a baya duk inda ka ji an ce sariya yaki ne aka tura amma ba annaba zazuwa kuma annabi na ciki shine bambancin asira zazuwa annabi yana ciki sariya kuma baya ciki aikawa ya shine sariya فكان يقرأ لأصحابه في ثلاثين shi wanda aka sa komanda idan aka je dama jagora ai shine liman ko to din da aka kai za a yi sallah sai ya karanta musu sai ya karatun sallarsa da ya tsimu bi ulwallahu ahad sai kike bayan ya karanta misali wa duha a raka'a farko da ya kuma tafi rukuyi sai ya kara da kuma ulwallahu ahad idan ya zo a raka'a ta biyu ya biya alam nashrah sai kwanye rukuni sai ƙara da kulwan lawa har duk da akwai ruwayar Anas bin Malik ita na Aisha kawai ko yakti mutaci wasu malaman ka ce yakti mu shine wato raka kan je yake zuwa bayan yayi raka a farko ba raka kan je kawai sai dora da kulwan lawa har ba ga ba yana yi a ta farko ba amma ruwayar Anas bin Malik ya nuna a duka rako'in ne da yake bayyana yake bayyana karatu yake karawa da kullu wallahu a riwayar Anas bin Malik wanda ba kawo ta ba anan to shine yace sai kike da ita balan bara da wuri suka dawo su yan tawaga zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai wa annabi kara cewa zuwa wannan libamin sura biyu yake ne ba wai tsawonta suke inkari ba a surorin guda biyu duk kankanta ta yi sai ya kara da kulwar lawa a bayanta domin dama asali shi dan adam ne insanu azu ma jarila mutum yana gaba da abin da bai sani ba to su sun san annabi ba haka yake musu sallah ba to shi yake musu sallah a haka sai ka ga annabi fa kala sai annabi yake saluhu ku fara tambayarsa li ayi shay'in yastana'a zalik saboda da yayi haka ba ku fara tuhuma ba ku tambaye shi me yasa yake yi kaga nan shi ma ya koyar da mu darasi ne to sai an kaga mutum yayi abu tambaye sa zaka ba zuwa kai kai kai dubi ba tambaye shi sannan annabi ya koyar da mu darasi a wajen sa na shugaba da aka kawo makara bai hau kai ba sai da yace a fara ba shi wajiri a tambaye shi irin sa Fudaili bin Iyad yake faɗa cewa mutum ya ba abu ka ba shi hanzari sau ɗari kafin ka tome shi. wataƙila kaza shi za yi kaza ita ba shi ujiri sai ka karo na da mutane lafiya an kara ba su ujiri to a ina ji kai ba fa kaza yake ni ita ba da positive fassara za ka rike wanda na yake to sai ka zauna lafiya to sai annabi yake ku tambaye shi me yasa ya haka bai hau kai ba kawai a matsayin sa na shugaba fasaluhu sai suka koma suka tambaye shi فقال سيتي إنا كرنتا واني لأنها صفة الرحمن domin ta kullu wallahu tauhidi ne tsantsa a cikin ta sifar ubangiji sifofin Allah ne kul huwallahu ahad da ya musu Allah fa ahad ba wahidun ba wanda ya san littafi a san wahid yana da nabi za a ce ma isnain talata arba'a khamsa aka za ta tafiya amma an kace ahadun baka da nabi to Allah tilo shi za ke cewa ahad tilo ba shi da nabi Allahu samad shine Allahu sunan shi ma da yake gagar koyo as-samad wanda kowa yake da bukata a gurin sa shine as-samad kowa bukatun su suna gurin Allah yake lam yali bi azaba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini kini shine sa'a a ce wai wani da aika zo wani zaka gana bayani a ce wani ai sakon wani ne to Allah bai da sa'a akwai dai za ga iyaye sun hadu sai a ce ai wani sakon wani ne lokacin da aka a watan bawa aka yi shi ma a watan bawa wannan bayanin to Allah bai da kini ba shi ne Isa malamin ce cewa Isa kaga Qur'ani gaba ɗayan sa ya akunta abubuwa uku ne. Tauhidi ahkam labarai. To ita ma wannan sura Isa aka ce ta kunji wato ta kunji ɗayan sauƙi na Al-Qur'ani. Da aka ce idan mutum ya biya ƙuluwan lawu an gane ko in ya karanta ta sau uku kamar ya samu ladan sauka alkurani ne ana bayani ne akan wannan kasan domin sai bisa na sai bisa wasu na alkurani tauhidi ne ana yi ma wannan bayanin ba ana nufin harafai lada ɗaya ba ɗaya ba ba daidai kake da wanda ya karanta izu a ba ba daidai ba ne domin annabi ya gaya ma duk harafi lada goma to harafai ne wanda ya kudu wannan izu shirin kuma daga wala tujadilu zuwa nasi harafai nawa ne wannan za ka kalla an fahimta da kyau ko yawa dan wani zai zo wanda ake gayyatowa yan da fara zo da zaka alqur'ani zai karanta kulu wallahu uku sai wai sun yi sauka miliyan zaka ce mana duk wanda ya san lokacin mutuwar abata za ka kallo an ta ɗiban mutane ana kai su gurguru kawai wani ɗan kwaya a bakin layi kawai zai haɗa mutane mutum ishirin sai su tafi ya rike gama kasa ta alqur'ani sai a ji kawai dama da kun je kun rubu dukkan nan kuna gama karatun za a ce ai kun gama sauka da kuka yi kawai sai a ɗauko sai a bauku ko za ka san dambara ni a lokacin da ga dambara sai ka dambara da zai ci da ke bayan sauka ɗari hamsin sai a lissafo na lillahi wa na ilaihi kuma wallahi akwai wanda suke rike ƙur'anin upside down saboda yanzu ta ganta da gwarda biyu da bayan a haka sun yi wani kuma a cikin su karka kawo da qur'ani saboda haka wannan jini kullun lawa har sai bisa wannan alqur'ani tauhid yake magana ya kun ji wannan bangaren tauhid ina abin da yake magana yake wani ne kun da hukunci wani ayat yake yana son surar saboda cikin yanzu shi za a yi tsara lokacin da ya karatu ya yi yadda ba na wasu buwan asara a jiha ya ce ina so ya karatu da ita fa kalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya annabi alaihi salatu wa sallam ya ce akhbiru jabu da rabba yanzu sun zo sun ga annabi amsa ya ce ku dai ba shi labari Allah ta'ala yuhibbuhu kuma Allah yana son sa shi ma Allah yana son sa saboda yana karanta suratul ikhlas kaji suratul ikhlas sura tauhidi ba abin da yake da ayyuka da kana yana kana ji Qur'ani kana gane ma'ana in kana zo ka dinka jin karkar Qur'ani to ka kai ka sanin ma'anar sa shi shine kana bin libari za ga ba ka so gida in ka ji yana yau ko tawa to gaskiya ba ga da ya ci ba ko kuma akwai yana ganewa wata kila ya ga ko yana so da larura da wanda za mu da hadisi kan gaba amma ba da haka ba qur'ani ba wani abu da ake biyawa da za ka jera kwantar ma da hankali yana ɗauke da furekin irin alƙur'ani Allah babu duk da furekin din da kake in dai ana biya shi za ka ji ka sauka wani arne ya biyu cewa maƙocinsa a kasuwa kullum yana karanta yana sa su ko kirin suna karatu tun da kusan tare suke karatun na sallah zai biyo kullum ran nan sai ji ba a sa ba ba musulmi ba ne sai zo yake da Allah wannan music din da kike ta yau ne ba ta ba shi ya da tsaye duk music din da yake ji ba da dadin wannan sai ke wata ai ba music bane Qur'ani ne karatu ne duk da an ce da kan jiya musulunta a tun da aka fara daga nan ya da da dadi to an gaba to saboda haka a karkashin wannan surar shi ma za mu koyi wato abubuwa kamar haka abu na farko shine shar'antuwar tura tawaga annabi ya ci sura ta waza da yawa ka karanta littattafan sira za ka da shine sariya za a ɗaukar kalmar Allah madaukakin sai sannan ya halatta in za a yi tafiya a samu shugaba duk lokacin da za ku tafi ko da ajiya za ku tafi wani gari in dai ta kai aikar suru ya kamata a ce wani kai ne jagora kada a yi tafi kowa ya zaman kanka ba daidai bane a musulunci ya tabbata a didi za ku zo a riyadu salihin cewa ba sha'anin mu'mini ba daidai bane su uku su yi tafiya ba shugaba a cikin lallai a tsoro wani shugabanci to a wata kai ne jagora wanda zai bada umarni shi ne in an zo guri tare zai ce to a tsaya a nan a ci abinci a yi sallah in ba wannan shugabancin wani zai ce wallahi ba za a tsaya a nan din za mu tsaya wallahi ba za nan fita ta jama'a za a yi ta mutu amma inda shugaba shi zai yanke cewa sai zai kuma shawara ba wai shi matawaye ba kada a tafiya ne za ta je za a yi tafiya a gidanku gaba ɗaya to lallai a samu shugaba a ce wani shi ne ke ciki inda ma da babban shi kenan shi zai jagoranci in kuma ya ɗora a wani sani mai amma daidai ne a musulunci ya yi jagoranci sannan wannan jagoran in sallah ta kama shi zai mutane sallah saboda kaga wanda zai sallah kuma zai ba da umarni sannan ya halatta a karanta kitabul mufassal kamar da mun faɗa hadisin baya sannan ya halatta a kaiwa shugaba labarin wani abu da ke faruwa a gari domin ka abin yanzu ya mamaye a rasa yadda za a yi ba sai mu biyu ne ba muna fusi ba ne wani abu ya faru kada ka ce jagoranci ka baka sani ba domin shugaba shi ne wanda zai yanke hukunci to ba komai ne dole sai yayi wakilci kuma a wurare daban-daban wanda aka dora wakili ya je ya faɗi wani abu ba ba muna fusi ba ne daidai ne wajibi ne ba a je a gaya ma domin ya ɗau mataki. Sannan wanda yana nuna cewa shi kuma shugaba kada ya saurin da an kawo abu ya saurin yanke hukunci sai ya yi ne sai ya yi bincike. An zo an gana shi ba ko wajen bincika. Sai ya bincika a hankali ya gano menene wato abin da ya faru ko da ya sa aka yi wannan abu. Sannan ya halatta idan aka zo aka gaya wa mai fatawa ko shugaba abu ƙorafin da aka yi ba idan baka fahimta ba ka ƙara yin tambaya a kai cewa kuna nufin kaza eh kaza muke nufi domin ka fahimci abin kafin ka yi tsawon mataki a kai sannan wani hadisin ya yi mana bayani akan tasirin tauhidi a gurin mutane a gurin bayi sannan an so wato a karanta ana so a rika karanta wannan sura a sallah da wajenta ita um suratul ikhlas sannan sura ta ga mana girman tauhid da kuma falalar suratul ikhlas sannan hadisin ya faɗi wani jigo tasirin kyakkyawan niyya wajen karɓar aiki idan to kana da kyakkyawan niyya sannan yana da kyau wanda zai jagoranci mutane don su yana da wato fikihu sannan yana da firasa an gane ka domin kada ya rika zuba mutane a wani rami sannan hadisin ya yi bayani ko ya fito da cewa ya halatta a karanta sura biyu a sallah ba laifi wani yanzu limamin ya tashi ya karanta falaki da na ta raka farko ko kuma a ce suratul ma'un da suratul mukawthar raka farko da biyu kuma ta karanta falaki da na ba wai su dole sai da suratul ikhlas ba dan wasu dauka suka yi kawai ana yin surori ne kadai ta wuce guda daya a sallar tarawih ko ta hajji wanda ba haka bane a da sallar farilla ya halatta ya haka sannan hadisin ya nuna cewa ashe ba laifi bane ka ce kai ka fi jin daɗin karanta sura kaza domin akwai masu yin kari akan wannan wai ba za ka ce ka fi jin duk wani ma da cikin ka tambaye shi zai gaya ma surar da ya fi jin daɗin biyawa ko wanda ba ma da cikin ba surar da ya fi so ya saurara ko ya ji ana biyawa sai ya da irin wannan wani saboda abubuwan da suke ciki wani kuma saboda hawa da saukarta wani saboda ƙarshenta da suke karewa kowa duk ka tambayi wa da ta Allah kina ana hira da su za ka ga suna fara sai a ce wace sura ka gudun daɗin biyawa wace ta fi ba ka wahala wajen hadda wace ce ta samu sauki duk ana mutu wannan tambayoyi ba laifi ba ne ba da yanka ce wannan hadisin ya nuna halarci a kan haka wannan bala ya kawo ne abinda zai ba ku mamaki akwai masu inkarin cewa bai halarta ka ce kana jin daɗin sura kaza ko ka fi son sura kaza sosai mutum sosai ake yi saboda haka ya halarta ya halatta a ce ka fi jin daɗin karanta suratul isra ba wai yana nuna ma sauran surorin ba ka san su bane a ka fi jin daɗin ta kace kana da dalilan ka kuma na'am hadisi na gaban Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala li mu'az annabi kira da yin Allah tabbata gare shi ya ce mu'az dan jabal mun faɗi shi a baya cewa yana cikin wannan sahabban guda bakwai da annabi yake a kullin qur'ana min arba'a ta koyi qur'ani gurin mutum hudu abdullahi bin mas'ud ubay bin ka'ab mu'adh bin jabal talib maula abi hudayfa to to kuma annabi yake yayi musu tafiya a koyi alqur'ani a gurin to ma dan jabal yana kuma mun faɗi shi a baya abin da zai baka mamaki duk gobar ne da yi da yi tsawon rayuwa tsawon rai ba shekarar ta talatin da hudu yawon duniya amma ka ga irin aikin da yawan musulunci wanda annabi yake cewa malamin al'umma ne malami ne a cikin malaman ba shi malami ne ma'az bin jabal to shi ne annabi yake wa ma'az falaula sallaita bi tabbihi isma rabbika al'ala wajen sa kai kara domin sai ya tafi madina ya je bayan annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallah da shi ya ya ba annabi sallar isha'i sannan ya sauri ya dawo unguwar su kuma ya liman eh shi ne aka mai da aka yi cewa wace ce na kula ana ake nuna cewa ya halatta da kuma na kula sallah domin ka san dai ba a yin sallah biyu to ba a yi ɗan zaman dole da yau da gaske na kula ya wace ce na kula wanda ya ba annabi ko kuma wanda ya ja jama'a waje ke na kula wanda ya zai jama'a ya uga mai tabbas annabi liman saboda haka ita ce jama'a da ita ce farilla wanda ya jawo yawan jama'a ko na kula wannan hadisi umda ne jibo ne wajen cewa ya halatta ka hufe na kula sallar farilla saboda haka wannan shi ne to sai suka kai bayan ya zo saboda alaran ba ne ka ga alaran ba ne sai ko kuma da yana jin karfi za ka gani tilawa in ya rika zuba ba wallahi tallahi in ya rika yi za ka sha mama sai zo ka je ya yi sallah ya dawo kawai sai zo kuma sallar isha'i kawai sai ya ɗauko matsala wani bawan Allah ya je shi ya dawo daga gona a biyu ya tsoro da ragumin sai zo kawai ya jira ba kare salamu alaikum sai sallama ya koma sai ya sallar ta to shine da aka idan da sallah jama'a karkatawa ai munafiki ne shi ne zai kai tsara gurin annabi cewa ya za a zo a mujura mu kuma a ce mun munafiki shi ne annabi ya kira mu bazu din da aka aka ji ba sa kariya yace haka aka yace a fatarun an ta ya ba kai ku dan ne aka rika koran mutane daga domin guduwa ba za su mazuwa ba dai da wani ana bakara shi ta gona yake ya gaji da kasuwa yake saboda haka shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ba shi tabbata yace dan ne za ba za ka rika karanta irin su sabbi hikima rabbika la ala ba irin su wasu kunki wa duha ha kitabul mufassal sai ka ba za ka karanta su ba kuma da biki kamar da wani sunan yake faɗa wannan shirin yana da wani littafi da yake faɗa cewa eh dalilin da yasa ake so musamman bayan wannan ka rika karantawa mutane musamman gurin da suka sani idan mutum ya zo yana sauraron surar da ya sani ba ya tafiya da ita ba ko ni nake hana jan karatun ka kai ta karatun ka wannan karatu ne yake ko eh kai ta karatun ka kai ka ga mu rana da muke zuwa ranar da ba fa nan kai ta jajjalawa ka eh amma dai muna nan kai mana kisarar mufassa eh ai bugan suna suke kai ma hari bana nan ina to sai da haka wannan jini an fahimta da kyau ko idan idan sai annabi ya turume shi cewa ga sample ka ɗauko irin wayannan surorin ka rika biya mutane sabbi yi zuma rabbika la ala to sun fi wada wa ba shi wa zalika da ire iren su za ka biya domin kamar da yadda na gaya muku sunan yana cewa idan kana biya wa mutane gurin da ka sani ba ka gajiya da wuri kuma haka ne in dai sun san gurin ba ka gajiya da wuri an fahimci sannan kuma za ka gyara nasu karatun kwarai da gaske za ka gyara wannan yana ɗaya daga cikin fawaid na wannan dan za ga wani baya faɗan gurin da yake amma yau da goben a akwai matar da take saboda tsaba karanta wata sura da sai da kowar yake tana cikin gida sai da ta da sura saboda yawan karanta ta da yake tana gidanta ta haddace akwai da ta haddace suratul yusuf saboda yadda yake yawan karanta ta a sallar juma'a ke zai da aka wannan jini ka ga wannan ne za ki ta annabi yace da irin suwan nan ne za ki ta kuma a rika biya su fa inna hu yusalli wa ra'aka al-kabir domin waɗanda suke sallah a bayan ka akwai datti zai ga shekaru ga yuri kasu biya su ga gwiwa misali in za a miƙe yanzu sai an zaji kasafa aka wata dattijuwar mu take cewa mun za mu miƙe duk sai mun garbi ƙasa shi ne kaga sai an tashi da ƙyar kenan cewa ta za akwai manya a bayan ka waɗanda wasu sun fara sallar ba ana yi ba da Allah ya sa kana da daɗin karatu ba wani ba zai iya kaiwa ba ko da isar da fakkar din baya to sai annabi ya ce wanda ai da rauna na sai masu rauni wanda wanda haja wanda ya shafi lasko bare ko wani ya sha maganin basa wani ko ko wani ya sha magani wanda ya fara samar jiri da sauran su to shine zulhada ko kuma dorewa kawai yayi amma yunwa yake ji sai dai wata kai matsayin kaza ba to ke kawai ai sallar sai sauri ko bai ta to shine zulhada ma abokin bukata hadisin ya tabbatar mana cewa wato lallai za a iya karanta irin wayannan surorin a wannan fa daukata ba ta yi a biyar wani ne kuka yi gaba ɗaya. Ko za ku yi amfani da na abu da wani ne kuka yi ba ta yi. To saboda haka ya halatta a karanta irin wayannan surorin a sallar ita yi. Sannan wannan surutu da aka fara abin malami ne ana nufin ka karanta ɗaya daga cikin su ba wai duka ba a fara tun daga tabbus sai ka kai nan yace ana nufin ka karanta wato ire-iren su sannan yana da kyau ka rika mura'ati da halayen in ka zo sallah duk masallacin nan matasa ne mutum ɗari amma mutum biyu da tije ne sun manyanta ba ruwanka da matasan kalli da tijen kawai da mata da mata da yara da dattijai a wajen lafiya aka rubuta ake kallo kawai mun faɗa a karatun mu a baya in annabi ya fara sallar ya karanta aya ɗari ba a raka farko sai ya ji wata da ta zo ɗan ta kuka da ya tashi a raka a ta biyu aya ce karanta wani yana cikin fito da imama da limamin da ya kamata su rika la'akari da shi kwarai da gaske domin su ake annabi alaihi salatu wasalam zai aika su ma'adu bin jabal zuwa yaman cewa yasta yasira wala tu'asira ku tauka ba kada ku sanin dawo mutane wa bashira yake mutane albishir wala tunassira kada ku kore domin wancan ziri shine ba a so a musulunci ka kori jama'a wani to a ce in kai zaki sallah yau ya ji daɗi ya ji ya rika jin cewa ko ba gobe yake ba gobe nan zai koma haka ake so shine yasira ko yasiru wala tunasi wala tu'asiru wa bashiru wala tunasiru ku sauka ba kada ku tsananta ku rika yin albishir kada ku rika kore mutane da shi musulunci in ka fahimce shi ko da kyau kaga kullun sauki yake ba kullun wajibi ne a rika kallon yanayin dattijai da mata da yara ko kuma ko da matan sun zo masu kwarai na kwari za ka kalli cewa yanzu ba sun baro ƴaƴa a gida yadda in yaro da kukan a nan ba gida ya fara neman babarsa yan wato wai na wuwa yake kallo sannan kuma lallai ruhin sallah shine kusuri ruhin sallah babban cigo a sallah shine ka rika tunanin me ake biyawa a sallan shi ka samu kuci kada ya zanto hankalinka na wani gurin sai ladan ka ya kasa sannan da halatto da zuciya hudurul qalbi fuskanto da ubangiji kuma wannan yana samuwa ne musamman kana gane ma'anar ayoyi da ake biyawa ma'anar su gaskiya wannan shi yake taimaka wa tadabburi alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalha in kana so qur'ani ya rike ma tasiri to yi kokari ko da da shi ne abin da muke faɗa idan azumi ya zo yi kokari ka ce bai iya fassara daga sabbi zuwa nasu ba wannan shekarar na so lallai iya fassara tarjuma in ka zama da shi wannan shekarar kar ka mai da zuwa tafsiri ta abudan kawai na san ma da wannan in izini ɗaya to wata shekarar ta zo sai ka ce to yanzu kuma target ɗina shine daga amba zuwa sabbi idan mutum ya da haka muke yi ko kafin mun san ma'anonin alkur'ani da yawa amma wani za ka da shi zai je a yi sauka amma ba zai iya fassara surori goma ba wannan kuskure ne gaskiya kan na kasa kuma da alamtar kai zuwa nan sai a ce kawai kai ta jefin cewa surar nan da za a yi lallai zai ina so in san tarjamar ta yadda liman ya fara sallah na san cewa yanzu zan iya iske zarin da yake faruwa a sallar nan ko da ba za ka fassara kai tafsirin malami ta wajiri da malaya uba ko ba ka yi wannan ba to ka iya gano cewa suratul baqara ayoyin nan da ya biya fa yanzu mun zune tsakanin annabi Musa da Fir'auna haka ake shine tadabburi yana ciki kamar yadda yanzu idan ka zo na yin baku wannan misali da ka zo ana ce ma 24 hours sai ka tuna akwai fija ka ba a ciki an gane ai shine wato shine ne shine tadabburi ko kuma prison break cewa akwai wani da wani kawai ka rike istihzari to haka ake so Qur'ani ba da zarar ya fara biya suratul yusuf kace ga ba abin da ya faru wannan tunanin shine tadabburi abin da aka fi so karan fari shine aya ɗaya bayan aya ka rika gane cewa yanzu kaza aka ce in babu wannan to ta kuma mataki na biyu shine wata aya ka gane ma'ana ta wata baka gane ba in babu wannan ka tarar surar gaba daya wanda yin ta aure za ka fita da shi shikenan ta kawo din shi ne kawai gumin ruwa kai tsakanin annabi Musa ko kuma a annabi Yusuf ne shi da ɗan uwansa wannan abin da ya faru gaba ɗaya har ya gama sallar shi kake tunani to kai ta da buri a sallar idan babu wannan ko takka babu sallar ka kana rage mata lada kana rage mata lada sosai to kaga a nan kawai da muka faɗa karanta inda ka sani din zai taimaka ma musamman kuma ka san ma'anonin su ko ka san me ya faru yanzu ka wakulu wallahi nan ba ita za a ce limami ya miƙe yana biya ta ba mu gane ba domin ga an faɗi suratul ikhlas tana bayani akan tauhidi kada ta Allah wani abun ake so kai ta tunawa shi kenan sannan a sura tana gaya mana cewa ko hadisin ka ya zuwa tarin kansarwa irin da annabi alaihi salatu wasallam annabi ya fi kowa iya koyarwa ai mun yi kawo wannan misala a baya ko ranar da kawai ya shigo masallaci ya zo kusurwa irin watan kawai ya miƙe sai ya tsallar alƙalinsa sabbin suka yi kansa sai annabi ya tafi kyale rabu ne aka rabu da shi bayan ya gama ya ce a ɗebo ruwa guda guda lokaci guda aka fara a gurin aka kuma ka fara sai kiran da yake wan Allah zo yake ka ga wannan masallacin gurin nan da kake gani ba gina shi don koyo ba sai don Allah saboda haka idan mutum ya shigo masallaci sallah ake ba a kaza ba a kaza su wancan sabon sun firgita shi saboda tsawa su sai na umar sun miƙe ya fara shibure ya tsorata ya ɗauka kashin shi zai annabi ya kirawo shi ya huta bayan ya yi su sai ya bar cewa ba a kaza ba a kaza a masallaci sallah ake sai ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ni da wannan bawan Allah Annabi Muhammad kaka ji kan kowa a masallacin nan rama a waje rama a waje sun firgita shi to na gani shi sa aka ce haka ake ko yaro yin yazo masallaci ba ka ko gudana kai ladani ka ko gudana bi ya zani a ba za ku dawo masallacin ba za ka ga akwai yaran da za su yi ta tsalle tsalle na ji sai a kamo ta ce kun ga wannan gudun duk da bulala a masallaci ba a wasa a cikin an zo girmama Allah yake ka ga ku suna ji ko da dai da rasulullahi da ya ji ne kace in ya zo kuma ka kuma ga yabar su biyar ne suke wasa an aka dawo Allah ya da guda uku ne za su kuma yi biyun ba za su ba ko da gobe sai akwai ɗaukar da su masallaci ba a kurar ba a kurar yanzu da haka wannan jini kyawun koyarwa irin na annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu mutane da yawa a gurare daban-daban. Sannan irin yadda annabi yake da siyasa, dawa siyasa jagoranci shi ne ta ce su su siyasatan, ba ta ce bidakal halka lidan wasilatan, haka malam mai rikidi ne yake faɗa. Cewa yadda annabi yake jagorantar mutane ta hanyar sauƙaƙawa wannan sauka za a kuma ita ta janyo yayi hada kan wanda suke gaba ta wajen shekara 200 dari uku domin auta da kazarar ba a ga mutu auta da kazarar sun shekara ɗaruruwa suna faɗa da annabi ya zo fa allafa baina qulubi shi ya zo ya shirya ya haɗa zukatansu ya zama sai suna ƙaunar juna amma da ba a ga mutu mutum ne zai taso yana karami babansa ya gadon mar da fada yace in na mutu muna fada da suwa da kadora yace to baba shi ma da san dai asalin fadan wallahi da sani ba Duka kakannin kakanni ake faɗa, amma yanzu da ta ya gada, amma da annabi ya kuma haɗa su yanzu yace ba wannan. Akan tsera sai ya faɗa shekara ɗari, an je farauta wani ya ce shi ya buge wani ya ce shi ya buge. Tseren daji a kansa za ya faɗa shekara ɗari, to wannan kyautatawa ta janyo da yawan mutane sun musulunta da yawa isa Allah ya gaya mana suratul ali imran wa bima rahmatin min Allah linta lahu ko walau kunta fazzan dalil al qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ko cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu ai fa bi rahmatin min Allah saboda wannan jin kan da gurin ubangiji da ya saukar ma kake sauƙaƙa musu kake sauƙaƙa wa mutane wani da ya zo annabi ya kwanta yana ya yada zango yana ana huta a gurin yaki kawai da zame shi za a yi takobin da annabi ya raka yi a jikin dukiyar kawa ya rasa za su ta kawai ya yi mata tsirara ya tashi annabi yana gudu su kuma sahabbai suna can gefe to domin aka tafi guri ne da duk ba gurin da yake da inuwa sai wanda ya gudu ya kace annabi ya kwanta a nan suka koma wani gurin daban to shi kuma sai ya tilalo ya zo ya zaro ta kofi yana so ya samu dama ya kashe annabi alaihi salatu wasallam annabi yana farkawa jijin shi sai ya kalli annabi ya ce man yamna'uka minni yau ya ce ka ce ka daga gare ni sahabbai ba sani ba sai annabi ya gyara zama ya ce Allah shine malamin sira suke cewa sai wata cuta da ake kira kuiba kuiba kamar kamar paralyze ne kawai sai kama shi a bangaren kawai sai takobin ta bada kaga wanda yake da paralyze ai ba ya daga abu sai ta bada kawai sai annabi ya dauka da kansa sai shi kuma yake to wa anta man yamna uka minni kai kuma ya zo kwace ka da gare ni yake ba kowa lakin kun khaira akhir a zama mai kyakkyawa ta daukan fansa domin mun san baka mai da kyari da kyari aka yi rike gaya ba sai annabi ya dariya yake to ji kan dace ba wannan abun ya sa shi ma da ya tafi ya ga bai kamata ya a nan wannan karantin ya tsaya sai lawai musulunta to wayannan shi wato fani ba rahmatin min Allah lin salam walau kunta fazzan kalilal qalbi da ke kaushin hali ne kai bai ta tsara zuciya lan fa zo ne da haude da bai musu zauna a kusa da annabi ba da wacewa za da kuma tarwa sai waji fa abu anhum kai musu abuwa wa tajjil lahum kanima musu gafara wa shawurun fil amri sannan karkare mai shawara kana tare da mutane matarka ƴaƴanka sun taso sun tara so ɗanka ya hauce shi ya fara girma lokacin da aka ce zama abokin ka din nan shekara ta nawa sha hudu zuwa ishirin da ɗaya ya ɗanka a jike zama abokin ka rika shawara ne domin ka gina masa tunani yana taimakawa sosai kana gina masa tunani domin idan ka ce ya gara me ya kamata a yi ce kaza sai ka ce saboda ne ba iya boko ake furuzin ba za a ce biyar biyar biyar a ce kai furuzin a